الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا بكيكو قوة رمضان هجرة منظر سيرة منظر رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لنبكز ومدينة شكرا تدبو دي دري هؤود أربعين شدة wanda ya daidai da bakwai ne ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi wassalam shekara ta biyar kamar yadda suka tsara suka faɗa suka ce kawai haka suke son a tafi da haka sai a faɗa musu yadda suka faɗa ko ba haka ba muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun shigo cikin suratu Yunus farko-farkonta muna bayanai sai lokaci ya muna halinsa, a yau kuma da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi insha Allah ta'ala a kan wato aya ta biyu ne ina ganin za mu tashi ko? Mun karanta aya ta farko za mu tashi akan aya ta biyu ko kuma wa gaba ɗai an ramutun da farko-farko na maɗauka da farkon gaba ɗai mu shalli inji ‘yan yara. Eh muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar. Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar Firdaus al-a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya. Bismillah malami Allah ya ce.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين نعم to kamar yadda muka sani ana taɓo matsaloli na zakka da kuma na tattalin arziki da suka shafi zamani a wannan zamanin da muke ciki wanda kuma galibi muna aiki ne da littafi na nawazilun zaka tare da bijiro da waɗansu matsaloli tana yiwa bai kawo ba ko bai faɗaɗa bayani ba a cikinsu wannan na nawazilun zaka na dr abdullal mansur al-gufai a jiya mun kawo ƙarshe-ƙarshen bayanin cewa da idan gwamnati ta amshi rabanu ko fatanci ga mutum ba za a sa su layin cewa ya bayar da zakka ba ko ba haka ba sai dai idan akwai bukatuwa suna da hali suka ba gwamnati to matsayin sadaka suke su nemi ladar su Allah zai ba su ita in sun yi don Allah muna ganewa ko to sai muka yi alƙawarin cewa za mu zo a yi bayanin shin ya halatta a amsi kuɗi ga masu kuɗi ba zakka ba a tafiyar da ayyukan gwamnati misali ko bai halatta ba an gane ko to wannan matsala za ku iske akwai saɓani na malamai akwai waɗanda suke ganin babu ta hanyar da za a karbi wata dukiya bayan dukiya ta zakka da an kace an wajabta mu mutane domin ita ce take cikin rukunin musulunci kinan gwamnati ta tattaro kudaden zakka ta har hada su ta yi ma mutane aiki da su mun gane wannan to waɗansu malamai sun tafi akan wannan ra'ayi waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa to wato shari'a ta yi bayanin zakka ana karɓo ta a taimaka ma talakawa amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da wani abu ya zo ko ba lokacin zakka ba yana hawa mimbari ya yi khutba ya ce a kawo taimako saboda a taimaka ma sauran 'yan uwa musulmi don haka baiwa gwamnati ta samu masu kuɗi ido suna da hali ga talakawa za su mutu da yunwa kuma a sa musu ido su bar talakawan nan sai dai a dubi kowa mai ya cancanta ya kawo a taimaka ma juna muna ganewa da kyau yawwa shi yasa sai wadansu ce to za a yi za a kawo za a ɗora empo da kuma abin da ake cima haƙƙi irin na gwamnati na custom abin da suke cima dual kenan suka ce to waɗannan abubuwan za a bar su ne abinda za a ɗora hasba muqtadal hal ma'ana mu maido hankalinmu da kyau idan ya zamanto kuɗin zakka in an amso su za su ishi a tafiyar da ayyukan ƙasa misali a wancan lokaci da yake akwai baitul mali da musulmina to bai dace a karɓi ko zala ga kowa ba tunda asalin a karɓa me yake kawo shi bukata to yanzu kuma lokaci ya kai inda tsarin da akwai a cikin gwamnatoci na ƙasashe ba tsari bane galibi na musulunci ko ba haka nan bane to in ma ka ba su ma zakkakkace su bayar yau ai ba za su ba talaka ba nan ba tsarin musulunci bane su dai abinda sun ka sani abinda gwamnati ta dora maka kawai ka bada shi ina fata ana fahimta ta to shine sai malamai suka ce to sai a hankalta inda gwamnati take samun kuɗi yanzu misali akwai arziki na ma'adanai kaga ana akwai misali a ce mai man fetur misali akwai zinari da ake fitarwa ko ba haka nan bane akwai kaza akwai kaza almuhimmu dai ababen da suke kama gwamnati kuɗi to idan aka tattara waɗannan kuɗaɗen sai a auna a ga shin sun isa su tafiyar da bukatocin ƙasa to idan arzikin da Allah ya uwace ma ƙasa ya ishe ta ta tafiyar da al'amuran ta to ba a bukata a ɗora ma wani mutum kuma wani nauyi dan dama ai talakawan ne za a taimaka ma to kuma abinda annan zai biya ma'aikata zai biya jami'an tsaro zai biya likitoci zai sa a sayo magunguna halas ba a bukata a dora ma kowa komai shi yasa sai su malamai suka ce to a bar shi tsakatsakiya muna ganewa idan akwai bukata sai a auna ita gwamnati za ta iya sanin wane yana da kuɗi kaza a banki kaza wane mai hali kaza na to kuma in an zo za a dora ba munafunci za a yi ba sai ka ce talaka shi ake dora ma mai yawa mai kuɗi ba za a dora mai komai ba saboda yana tare da gwamnati shi yasa ma ai patentin ma take ƙara lalacewa muna ganewa ko wato kashin dankali na akai ina fata an fahimce ni to wannan shi ne abin da an magana kan shi mun gane ko ma'ana dai ba abu ne wanda za a cewa ba za a karbi kuɗi ba ko kuma za a karba sai an hankalta ma shin abin da gwamnati wurare inda gwamnati ke samun kuɗaɗenta na arzikin ƙasa ya ishe ta ko bai ishe ta ba idan ya isa to shikenan ba sai an ƙara komai ba idan bai isa ba to za a iya ɗora ma kowa daidai musamman masu hali su suke da hali don shi talaka ma ko an ce a ɗora mai wahala ce kawai za a ɗora mishi don don shi yau shi ne za a yi ma hidimar to komi za a ɗora mishi kuma bai muna ganewa ko to wannan shi ne to wannan shi ne iya bayanan da abin nan akwai a siyasar shar'iyya na ina ganin doktor ko umar salim atwa ne da kuma malamai da suka yi bincike kan wannan qadiyya a zamanance saboda in kuka duba wasu malamai na da suna tafiya cewa karɓar wani abu ga talakawa don saboda a gudanar da ayyuka haramun ne mutlakan amma in muka dubi wannan zamanin da muke ciki idan da ma za a ce a bada kudaden zakka din don su Sheikh Nasiruddin Albani suna ganin cewa ya kamata a amso kudaden zakka a yi aiki da su to amma inda ake ce musu yana yiwa a kawo kudin zakka din a riƙe to kuma ba su isa ba to a wannan lokaci kuma yanzu ya za a yi kaga dole ana da bukatar mi ana da bukatar a ce an karɓo wani abu saboda idan ba a biya jami'an tsaro ba to ai babu tsaron ƙasa idan babu tsaron ƙasa shi ma mai kuɗin yanzu a iske shi ne a kashe shi a kwace dukiya ba sani ko muna fahimta ba sannan kuma wani abu wanda kafin gobe Allah ya kai mu da zamu yi bayani kan yadda ake yin budget a musulunci shine cewa ko da an karɓo kuɗaɗen in ana da buƙata ta ina za a saka su sai ka iske masu aiki a wurin da ake tattara waɗannan kuɗaɗen su ne suke amfanuwa da su ba ya iske mutum ya gina gidaje yana da gidaje daban-daban a cikin ƙasa a wurare daban-daban yana da motoci daban-daban a tara kuɗin talakawa hatta da mai ƙosai sai ta kawo nata marmakon a sa su wajen biyan magani da kaza da kaza da kaza sai ka iske wani ƙaton ƙaddara ya kwashe waɗannan kuɗaɗen ya kai saura turai ya sai makai ne mota har da karuwashi karuwashi tana hawa vewit karuwa shi a tara kudin masu kosai da masu mi da talakawa waɗanda ke noman hatsi waɗanda ke noma su wahala su tattaro kuɗi don saboda a biya ma 'ya'yansu makarantu a taimaka amma sai ka iske wani saboda shi ya yi turanci ya iya faransai ko english ya kware an kai shi wajen da ake tara ku dukiya al'umma ya ɗiban makan shi ya gina kanshi wannan shi ne dalilin da ya sa kasashen mu ba sa ci gaba don akwai abin da bature shi ya yi shi akwai abin da ba bature ne ya yi shi ba ba bature ne ya kwashe kuɗaɗen da aka tara ba ya gina makan shi manya-manyan gidaje amma shi ya koya maka cewa ka ci amana al'umma ka ba wani abu bane domin babu lahira yau in mutum na tunanin akwai sakamako yana yi yanzu empo yadda ake tsoron kontrolera ana tsoron Allah haka nan? ana sace mai mai samu na hannu bismillah
alif lam تلك آيات الكتاب الحكيم na'am
أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين to bismillahir rahmanir rahim zamu fara karatun mu ko mun bude karatun mu ko budewar karatun mu da sunan Allah ar-rahman wanda yake ya siffantu da rahama an gane ko ar-rahim kuma wanda yake ya siffantu da rahama kuma yana sadar da ita zuwa gabayin shi kun san so sun kace ar-rahman shine Allah mai gaban makyauta nan duniya arrahimu mai keɓaɓɓen jin ƙai a lahira ko ba haka ba amma wannan magana tasu tana da rauni shi arrahman tana nuna Allah ya siffantu da rahama arrahimu kuma tana nuna yana da rahama kuma da ya sadar da ita ga bayi muna garewa ko shi arrahman bai da buƙatar ta'alluq domin sifa ce zatiya fa'lan ne tana nuna Allah ya siffantu da rahama alif lam ra wato harufa ne waɗanda jiya mun yi bayani suna nuna ijazi na alƙur'ani saɓanin 'yan ƙur'aniyun da suke cewa alif lam ra ko alif lam mim sad ko saurara Allah shi na magana mun gane ko sannan da waɗanda sun kace waɗannan haruffa ana iya haɗa su saboda a san lokacin da za a tashin alkiyama kun san cikin lissafi da ake yi ko cikin ilimin gado akwai hurufu da ake amfani da su abajada kuna jin shi ai ana lissafi sai suka ce to ɗauko wai sai ka hada sai ka hada ka gani da na bakara da ali imrana da ina da ina in ka hada su wai za su baka lokacin da za a tashin alkiyama wannan bayan ma kaga kirkire ga alqur'ani kuma wannan kafirci ne don ƙaryata alqur'ani ne karara Allah ce yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون zancen alaƙe da haruffan ƙur'ani a ce an buga an gado lokacin da za a kiyama wannan kafirci ne dan ka san in abokance ne an ka faɗi sai a ce to ai kafirci ne a'a ko da ka ce harufan qur'ani ka dauka ka hada ka gane kiyama sai mu ce maka to ai Allah ya ce ba a gane kiyama kai kuma ka ce an gane ta dan haka wato doko harufan qur'ani ka nemi ceto da su ba zai hana dora maka balasan ba don ka karyata Allah wanda kuma duk karyata Allah ne ne shi kafiri ne ba ba ne ka bincika cikin buhus da ake yi na rabitatul alamul islami majalisar malamai ta duniya an kai wannan bincike a can sun tattauna ka jiba cikin majalarsu Allah ya kyauta tilka ayatul kitab amin waɗannan su ne ayoyin littafi mun ka ce tilka ayatul kitab jiya ibnu jarir al-qabari yace tilka waɗansu sun ce ba ayoyin alqur'ani ake nufi ba at-taura saboda tilka ita ce ta riga ta wuce alqur'ani yanzu yace muka ce zance mafi inganci tilka ayatul kitab ayoyin alqur'ani ake nufi ana ishara zuwa gare su bil ba'idi saboda tsananin manzilakin su babu magana da ta kai maganar Allah to ana iya kiranta tilka kuma ana ce musu haza saboda mi saboda kusa suke ta fuskar wa'astuwa da fahimta wala qad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min muddakir shi yasa ce zalikal kitabu la raiba fihi kaga lil ba'idi sannan kuma lokacin yace a'a inna hadha alqur'ana yaqussu ala bani isra'ila akthara alladhi hum fihi yakhtalifun alhakim mun ka ce fa'ilun ne bi ma'ana almaf'ul an gane ko wato almuhkam littafi ne wanda yake cike da hikima babu kuskure cikin shi da kaji mutum ya ce ya gano akwai kuskure cikin ƙur'ani ko kafiri ko munahuki ko mahaukaci ko sakare ko dakwale Allah a ce Allah ya kuskure ha sai dai in ka bano zamu kai kan kai an gane ko yawwa tilka ayatul kitabil hakim wasu ka ce al hakim fa'ilun ne bi ma'ana al fa'il ai al hakim shi qur'ani mai hukunci ne idan ka ce qur'ani mai hukunci ba ana nufin qur'ani zai tashi ya muna hukunci ba a Allah ya saukar da shi don ayi hukunci ne da shi muna ganewa kamar yadda malamai suka fassara ربنا إننا سمعنا مناديا وسن فسر مناديا من ذا الله صلى الله عليه وسلم وسن فسر مناديا القرآن domin shi alkur'ani kamar yana kiran mu ne Allah ya saukar da shi don a kira mu ne to don haka alhakim qur'ani mai yin hukunci ne domin da shi ake yi muna hukunci inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah ko ba ka dan bane litahkuma dan ayi hukunci da shi sai Allah subhanahu wa ta'ala ce a kanalin nasi ajaban, shin yanzu akwai abin mamaki ga mutane, an gane ko? An auhaina ila rajulin minhum, don mun yi wahayi zuwa ga ɗai daga cikinsu, mun gane ko? Akwai ƙira'a shaza an auhaina wato a kanalin nasi ajabun, to in mun ka ɗauki ajabun an kai mata zomba, to an auhaina sai zamanto shi ne ismu wato kana. kiran kana ajabun iha'ana amma wanda kira'a akana linnasi ajaban an auhaina kenan akana linnasi ajaban an auhaina ai iha'una ajaban sai an kai at-taqdim wa at-ta'khir shin yanzu dan mun yi wahayi zuwa ga ila rajulin minhum zuwa ga wani mutum daga cikin su sai ya ba su mamaki shine ajab ajab nan masdar ne fi'ilinsa kuma min babi fariha fi'e da kyau fariha ya farahu ajiba ya jabu haka fi'ili sheki in baka san wazanin fi'ili ba in kana kuku ba ko kana larabci malaman na nan da sarfu in sun ka kama fildo ma kuskurenka sai ka yi kuka to mutane suna mamaki mun turo mutum daga cikinsu rajulin sai an ka kawo shi na kira in tabe nan an na kira tulit ta'azim dan nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ake mishi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba na kira bane ko ana ce ba san shi ba duk duniya ko wanda an kasani irin shi a'a to nan ila rajulin don a nuna maka wani mutum ne na musamman na daban sai ka karanta ilimin balaga kaga balagatu ta'rif wa tankif kadiba cikin al-itqan fi ulum al-qur'an kadiba cikin at-ta'bir al-qur'ani kuma kadina ustadu dr fadl samar ra'i kuma kadiba cikin littafai na balaga daban-daban balagatu ta'rif wa tankif rajulin nan an kawo shi na kira ne ba dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a san shi ba kuma ba an kawo shi wajen saboda bai da kima a wajen Allah a'a at-tankiru huna lit-ta'zim kaji Allah ce ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin kaga min zakarin nan sai ka ce a annabi adamu na kira ne a'a nukira lit-ta'zim dan an nuna maka girma ne an anzirin nasa an wagga in kaga dama ka dauke ta mufassira kamar yadda mun kai bayani jiya ko ka dauke ta an masdariya kenan an anzirin nasa inzaran nas in mun dauke ta masdariya shin yayi yana da mantuwa abin mamaki ga mutane dan mun turo wani mutum daga cikin su muka ce ya gargadi su wa bashirin ladina amanu kuma yema masu imani wato bushara to dibo na nan ga qur'ani yana da wani abu ka riƙe al'adatul ƙur'aniya ko alkulliyatul ƙur'aniya ko al'asalib alƙur'aniya ko almanahij alƙur'aniya waɗanda in ka gane su nan da nan na za ka gane yadda karatu yake tafiya domin ƙa'ida guda za ka ɗauka za ka iya bincike kanta ko kai karatu kanta dibo cikin ƙur'ani akwai bushara akwai akwai gargadi to wani lokaci sai ƙur'ani ya gabatar da gargadi wani lokaci ya gabatar da mi bushara ba dalla to nan cikin suratu yunusa sai ce an anzirin nasa kai ma mutane gargadi da mi an ka fara gargadi sai ce wa bashirin lazina amanu kai bushara ga masu imani asalin gargadi an gane ko kun ga sai ce mutane gaba daya kowa a yi masa gargadi amma sai ce a yi bushara ga mi ga masu imani don saboda nan makka ake mafi yawancin mutane 'yan taurin kai ne kenan da waye kamata a fara bayani da waɗanda ba su yi imani ba sai an ka fara da gargadi amma wani lokacin kuma ƙur'ani zai fara da bushara sannan shi mi sannan shi sai zuwa mi zuwa ga gargadi kenan uslubin kowane ƙur'ani yana amfani da shi saboda mutane kala biyu ne akwai wanda ya karɓi gaskiya to shi abin da kamata a mai bushara amma shi ma ana gargadinsa wani lokaci muna ganewa saboda da yawa daga cikin masu karatu sai ka sun ce an ce a yi gargadi kawai kafirai ɗaya ba a gargada a'a kafirai su ake gargadi su yi imani don akwai azabar Allah muna ganewa amma masu imani ma wani lokaci saboda ana gargadin su kasu sakaci da imanin su shedan ya zo ya kwashe wannan imani Allah ya ce wa an dirbihi allazina yakhafuna an yi sharu ila rabbihim ba wasu imani suke ji tsoro a tada su ba kenan su ma ana gargadin su ni ga a musu gargadin su ji tsoro kas su ja da baya ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaum wanda gargadin ake ba masu imani muna ganewa kuma wa bashirin ladina amanu ayyaba masu imani bushara shikenan sai ya shafi yace anna lahum qadama sidqin inda rabbihim zamu zo bayanin qadama sidqin ana masu imani bushara an gane ko amma su ma kafirai za a yi musu bushara da cewa su yi su dawo su yi imani Allah zai gafarta musu zurbansu qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim duk da duk da wasu malaman tafsiri su ja'a bushara ma kawai a hankalta ma wa an ka danganta ma ita kalma ta bushara ma ana yi amfani da ita koda ba a fagen alkhairi ba haka din sun ka tafi sun ka ce Allah ce bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima wa bashiril ladina kafaru bi azabin alim amma na an ce gace ake nufi isti'ara ce an kai mun gane wannan da kyau to anna lahum qadama sidqin inda rabbihim suna da qadama sidqin in an ce qadama kana ido ka shiga baci ko ko qadam shine dudduge to an ce qadama sidqin suna da dudduge na gaskiya to in muka ce wa malam bahaushe dudduge na gaskiya shin jama'a ana gane wannan abin ba za a gane ba shi yasa ko da larabci kake ji ba zai ishe ka ba ka gane alkur'ani dole sai ka koma ma waɗanda suka san alkur'ani wannan shi ne hakikanin gaskiya don da larabci zai isa mutum ya zan malami da duk larabawar duniya manya manyan malamai ne ina fata ana fahimta ta amma ba haka nan bane dole sai an koma ma wato ilimi to don haka shekul mufassirina ibnu jarir at-tabari yace da yazo wajen wannan وأن لهم قدم صدق عند ربهم يتي واختلف أهل التأويل في معنى قوله قدم صدق ما لمن تفسير سنة ساباني مي أكن في قدم صدق فقال بعضهم معناه أن لهم أجرا حسنا سنة دلادة ميمي ميكو هو سنة ساكمكو ميكو بما قدموا سبود أبند سكا قباتس من صالح الأعمال نأيوكا نغني kaji magana ta farko kenan suna da mi suna da lada ko sakamako mai kyau ibnu jarir at-tabari sai kama ganganu waɗanda suka fassara haka sai ya ce wa qala akharuna sai waɗansu suka ce anna lahum an gane ko sabiqa sidqin suna da sabiqa sidqin wato magabacin alƙawali fil lawhil mahfuzi a cikin lawhil mahfuz mina sa'adati na cewa za su samu tsira a lahira kenan da ya ja sun yi imani can cikin lauhin mahfuz dama Allah ya riga ya rubuta musu wannan sun tabbata a haka muna ji da kyau sai kuma wa qala akharuna an gane ko ibnu jarir at-tabari yake cewa wasu kuma sun kace ma'ana zalika abinda ake nufi qadama sidqin anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallama shafi'un lahum manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam zai ceton su shi ne ƙadama sifkai kenan ma'ana shine a- kana iya cewa qadama sidqin magabaci na gaskiya tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabace su ai yanzu yana can ko ko kuma qadama sidqin yadda digarigin mutum yake tabbata to shi ma shi na at tabbata su ranar tashin alkiyama mai musu ceto ka ji maganganu guda nawa guda uku araran ma guda uku na eh guda uku ne ba za a sake maimaita su a guda uku ne ba sai mun maimaita ba ka ji na farkon nan dai anna lahum ajran hasanan ko na biyu kuma an ka ce anna lahum sabiqa sidqin fil lawhil mahfuz na uku an ka ce anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam shafi'un lahum magana uku ko to ibnu jarir at-tabari yace abin da ya zaba ciki anna lahum a'malan salihah inda Allah yastawjibuna min hasawa sai ya dauki cewa abin da ake nufi suna da ayyuka nagari waɗanda suka cancanta Allah subhanahu wata'ala ya ba su lada a gare su shine abin da ake nufi da anna lahum qadama sidqin inda rabbihim mun gane ko to amma da wanda yace suna da qadama sidqin ayyuka nagari an gane ko wanda bai aikata aiki nagari ai Allah Allah ba zai tuzatar da aikin sa ba innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana ma- a'mala ko ba haka nan bane to dan haka wannan fassara ba ta da wata matsala sannan wanda ya ɗauki cewa a'a abinda ake nufi da cewa suna da sabiqul abin nan fil lawhil mahfuz ai dukkan abinda za su aikata da ya ja Allah subhanahu wataala yana can cikin lawhil mahfuz ko ba haka nan bane duk abinda wato duk abinda eh, eh, zai gudana a cikin kauli tun lokacin da Allah ba alƙalami alƙawli ya rubuta ya rubuta su kuma sun zamanto ahlus sa'ada kenan da haka anna lahum qadama sidqin inda rabbihim ko ba haka nan bane kuma in mun dauki cewa a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai ceto ga masu imani kuma tabbas zai ceto ga masu imani dan haka waɗannan fassarorin guda uku babu da suka rubuta juna Allah ya rubuta haka kuma sun yi aiki nagari kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zai ceto su shikenan ko akwai matsala ni dai ban ga matsala ba anan qala al kafiruna sai kafirai suka ce eh kafirai ko mu ce kahirai sai suka ce eh inna hadha la sahirun mubin ko ba karan bane jiya mun faɗa wato imam ibn kathir da al-kufiyun su sun karanta la sahirun mubin kafirai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yazo da alqur'ani sahirun ne mai sihiri mubinun wanda yake a bayyane sihirin nashi yake ina fara na fahimta ta ko kuma mubinun yana iya zamantowa wato fi'ili ne muta'addi kun san abana yana iya zamantowa lazimi yana iya zamantowa muta'addi in an ce la sahirun mubin in mut- in- in wato mubinun wato lazimi ne kenan bayyinun ne manzan Allah mai sihiri ne bayyanannen mai sihiri ya bayyana in kuma mun ce a'a mubinun mai ta'addina mai sihiri na mai bayyana sihirinsa dan ya sihirta sauran mutane haka kafirai suka sufanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata ana fahimta ta sauran qurra'u kuma su suka karanta inna hadha la sihrun mubin yanzu in ka dauki qur'ani wanda aka rubuta da warsh ko da qalun sai ka zo sai ka iske a rubuta la sihrun mubin to kaga yanzu wanda bai san qira'o'in qur'ani ba in shi na da biro yanzu yanzu na in ya ga wata qira'a bai tsaya ya duba da wata riwaya aka rubuta wannan qur'anin sai kai ka gani ko sun canza qur'ani akwai alif nan akwai alif sun kara alif a shahi a shahi aka tsaya ka tambaye ko ce ƙira'a ce da wace ƙira'a aka rubuta alal aƙalla ka duba ka gani wace ƙira'a ce aka rubuta shi da shi muna ganewa in baka san ilmul qira'at baka tambaye malaman da suka san ilmul qira'at in baka san hadisi baka tambaye malaman hadisi ko ba ka nan bane fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun ajiya mun kawo taujihin da malaman kursi malika abdullah suka kawo cewa ai babu cin karo tsakanin waɗannan kira'o'i tunda in an kalli siyaki qala al-kafiruna inna hadha la sahir mubin dama ai ai bayani ya gabata kan manzo an ce an auhayna ila rajulin to an ce sahir kenan rajulin sahir kuma in an ka ce la sihrun dama kafirai suna sifanta alqur'ani da cewa da cewa sihiri ne ko ba ko ba haka bane eh? suna sifanta cewa alqur'ani sihiri ne don haka babu wata qira'a wadda ta ci karo da wata ma'ana dai dukkan qira'o'in mutawatirai ne sun tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma babu qira'ar da wato abin nan Allah subhanahu wata'ala ce walamma ja'ahumul haqq qalu hadha sihrun wa inna bihi kafirun to don haka dan an siffanta manzo sallallahu alaihi wasallam an ka siffanta manzo sallallahu alaihi wasallam da sihiri da cewa shi boka ne balantana kai kai hakuri kawai kai dai ka tabbatar da baka yin abin da an ka ce kana yi bakin sa ke ga amma wallahi ka tsere ma bakin mutane ƙarya ne kaga annabi isa yahuda sun ce dan zina ne wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryam buhtanan azim ina fata ana fita ta manzo Allah an ce boka ne an ce makaryaci ne an ce kaza an ce kaza don Allah bari damuwa da an ce an ce kai dai ka kokari ka ga shin abin nan da ake faɗa in kana aikata shi bari in baka aikatawa kuma ka gode ma Allah ka cigaba da aikin ka da alkhairi malam mu je aya ta gaba inna rabbakum
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدون أفلا تذكرون
Na'am, kamar yadda muka sani yadda karatunmu yake gudana, na farko ana dubawa a gani in akwai asbabun nuzul, in ba a same su ba, sannan abu zuwa ga ilmu almunasaba, ko ba ka ne muke tafiya ba. To asbabun nuzul dai a iya bincike na ni dai ban gano wani sababin nuzul ba karkashin wannan ayar yanzu. Amma wato cikin ilmul munasabat inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard in kadiba cikin at-tahrir wat tanwir ibnu ashur yake cewa istinafun ibtida'i istinaf fara magana ne ibtida'i wadda take mai sako mai zaman kansa domin in ka dibi ista'nafa farawa ibtada'a ku ya fara kaga sai ka ce to ai wannan magana ta cika rubuta to in yace istinafun bayani an fara magana ne don ai bayanin abin da ya gabata istinafun ibtida'i an fara wata magana ne don saboda a kawo wata magana mai zaman kanta. Lilistidlali ala tafarrudillahi ta'ala bil ilahiyya don Allah ya nuna ya kafa hujja cewa shi kadai ne ya kadaita bil ilahiyya ya cancanta abota masa. An gane ko shi yasa sai aka kawo wannan yace wa inna ma auqa'a huna li anna aqwa shay'in بعث المشركين على ادعاء أن ما جاء به النبي سحر هو أنه أفضل الشركاء لله في الإلهية yace abin da yasa Allah ya kawo wannan an gane ko an ka fara da inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard domin daga cikin abinda yasa mushrikai suke cewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sihiri ne domin ya bata cewa gumakan da suke bauta ma cewa ba su ba alloli bane an bauta ibadarsu an gane ko ya tabbatar da bauta ga Allah shi kadai wa nafaha an ila ilahatihim kenan ko alihatihim allati ashraku biha domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya nuna cewa dukkan abinda suke bauta ma wanda ba Allah ba tatsuniya ce shirme ne to shi yasa kenan sai an ka bude da wannan yanzu an bude da tabbatar da gaskiya alqur'ani muna ji da kyau don mu gane abin da ake son a ce mai do hankalinka da kyau an tabbatar da gaskiya alkur'ani an tabbatar da annabta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to me ya saura sai a kawo dalilan da suke tabbatar da tauhidi shikenan ina fata ana fahimta ta to su waɗancan kafirai na makka na wancan lokaci da suke yaƙi da manzan allah sallallahu alaihi wasallam suna yaƙi da shiri akan gumakansu sun cancanta aini a bauta musu to shine sai a ba su hujjar da ke nuna cewa waɗannan abubuwan ba su cancanta a bauta musu ba sai mu dawo cikin littafin wato jalalini mu ɗauki ɗaiɗaikun kalmomi inna rabbakum lalle ubangijinku shine Allahu Allah kaga rabbu nan yana nuna mi al-maliku al-khaliqu al-mudabbir Allahu shine Allah كلمة الله تنادف المألوه بحق على الاستحقاق الذي خلق السماوات والأرض شيني وندي أهل التسم ميدك السي في ستة أيام أتتم كوانكي شدة انتبه ستة أيام تتم كوانكي شدة كلمة ستة أصلنت سدسة daga sudusi na alarma intabin dalun ce ta zo kusan wato dalunci si kasan wato sadis shine na shidda kada ganewa to da an ka ce sid sun sid sun sai ta'un ta fi kusa ga sinu ne an ka mata kasra sai an ka ce sittatun sai an ka maida su duka dalun biyu sun ka koma wato abin nan ta'un sai an ka ce sitta shi yasa in ka ce cikin sinun da ta'un da ta'un ba ka iske sitta sai dai ka koma cikin babun sinun da dalun da sinun muna ganewa to fi sittati ayyamin a cikin kwanaki guda shidda ayyam asalin shi aywam jam'i ne na yawm aywam sai an ce ayyam ah sai da ilmu sarfa arama a cikin kwanaki shidda ko ba haka nan bane fi sittati ayyamin sai mai jalalain yace min ayyamid dunya na kwanakin duniya na kwanakin duniya ya ce aifi ƙadari ha gwargwadon kwanakin duniya ake nufi ya ce li'annahu lam ya kun samma shamsun wala kamaru domin a wannan lokacin babu rana babu wata to ya za a yi kuma a auna a ce kwanaki guda shidda kaga babu walau sha'a ya ce da Allah ya so la khalaqahunna da ya halicci sammai da kasai fi lamhatin a cikin kircin ido. Ko kun fa yaku. Ko ba ka nan bane. Yace to wal udulu anhu abinda yasa udul nan ba al udulu kaka ce adillai ba su ake nufi ba. Nan al udulu ana nufin karkatuwa ka tashi daga wani abu ka karkata shi yasa akwai wani abu da malaman balaga su kira al udulul qur'ani ko ko al udulul balaghi an gane ko ma'ana wal'udulu anhu abin da yasa Allah ya karkata ma'ana bai halitti sammai da kasai ba da kumfa ya kunu li ta'limi khalqihi tasabbut dan ya koya mahalittunsa tabbatuwa bin al'amari a hankali a hankali muna gane wannan kaji abin da ya kawo to amma kafin ma mu je mu ci gaba da bayani cikin jalalai sai mu gane wani abu ya ce kwanakin duniya kwanakin duniya ke na awa ashirin da hudu ko to amma malamai ba haka shi dai Allah ce fi ta ce ayyamin da ya ce fi ta ce ayyamin bai ce cikin kwanakin duniya ba nan ishtihadi ne na malamai suka ce kwanakin duniya amma tana yiwa kwanaki a wajen Allah domin akwai bambanci yini a wajen mu da yini a mi a wajen Allah yini a wajen Allah shekara mi dubu ne namu wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin min ma ta'uddu kaga kenan sai an shekara dubu a duniya sannan an ka yini guda a wajen Allah yanzu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 har yanzu a wajen Allah yini guda ɗaya na an kai ba a kai ba a kai da rabi ba muna ganewa to nan fi sittati ayyamin yana yiwa a dauke shi kwanaki shidda namu ko a dauke shi kwanaki shidda na wajen Allah shekara ko su zama to kenan dubu shidda ko ya zama to a kwanaki shidda amma dai Allah bai ce sittata ayyamin indakum ba ko indana na dai kenan muna ganewa to kuma ko da namu din ne ko da waɗannan cin ne ganin dama Allah ne ya ɗauki kwanaki shidda ko namu din ko na wajen shi amma ba don saboda dole sai yayi haka ba domin inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun mun gane wannan da kyau to kuma bi yasa ya ɗauki waɗannan kwanaki ta je ce don ya koya wa mutane sabbut. idan Allah wanda yake da iko akan komai yana iya yin komai a lokacin da ya ga dama ya yi kwanaki guda shidda na halittar sammai da ƙasai ko ba ka nan bari to in mun ɗauki ma kwanaki shidda ne irin namu irin namu kwana shidda sammai da ƙasai kwana shidda to ɗan adam kwana nawa ka yana halittar shi in ya shiga cikin ciki wata nan suka yi wata tara ɗan adam yake yi to ka san ba wai wahala ce yake ba Allah ba in mun ɗauki kwanaki shidda ne namu to sammai da kasai asali ɗan adam girma la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas to ya an kai sammai da kasai kwana shidda in mun ɗauki irin namu ne amma ɗan adam da bai kai sammai da kasai girma ba an kai wata tara ana halitta shi dan a nuna maka ganin dama ubangiji ne to anan litasabbut shi yasa kuna ganin abin da yasa turawa suka tsire ma kasashenmu na Afirka da kuma kasashen Larabawa ina magana ina cewa haka nan ta fuskar abin da ya shafi yadda zamu tsara ayyukanmu turawa da abubi suka tsire muna na farko tsari sai an tsaya an tsara an yi preparation an yi ilkid an tsaya an zuba ilimi ba an zuba son rai ba muna gane ba sannan ana bin abun bitadarruci mataki mataki gina in an ka ce za a yi ta yau a gina ta yau a yi mata rufi yau a shige ta yau za ta shigo to haka ne muke so tsaune ne kamar yanzu mataki mun san tsane ko ko tsamne idan ka tuba ka haula biyar ya za ka yi faɗuwa za ka yi ai mataki mataki na to mu kasashen afirka da kasashen larabawa wannan ne ba mu son mu bi ba mu son mu bi mataki mataki in kuɗi kake nema yau kake fara kuɗi yau kake son ka zan dangote yau kaka shiga makaranta yau kaka son ka harace qur'ani ka zan allama baina ashiyatin wa duha yau kake koyon aiki yau ake kai ka service wurin aiki kana fara zuwa office son kaka kai na zaka zama tuwa bayan sati biyu kaga ya za a yi kaza kai na an mai gida baka tsaya kan nemi ilimi ba mataki mataki na wannan da ka gani wurin nan da kake kwaɗayi ka tambaya shekara nawa ya kafin ya kai wannan lokaci to don haka Allah koya mana tasabbutu duk mai kwasa al'amurra lokaci guda ya ce zai yi su wallahi ƙarshe zai faci shi yasa kai bi al'amurra bi tadarrus da su zo maka sauki mun gane wannan to mu ci gaba bi mai jalali ya ce yace sun mastawa alal arshi sai Allah ya daidaita akan al'arshi yace istiwa'an yaliqu bihi dai wato daidaituwa wadda wato ta daidaita da ta dace da ubangiji kaga baka zakuwa ka ce a'a ai ba a cewa Allah istawa alal arshi sai dai a ce istawla alal arshi domin larabawa in suka ce al arshi wa in lam yakun sammata arshi in an ce ne ya tabbata akan al'arshi ma'ana mulkin shi ya tabbata ko da ku babu al'arshi gare shi in dai mulkin ka naka ne ai ko babu saman kujerar mulkin shi ba dai ai kai ne mai mulkin ko to wannan kuskure ne Allah ba a sifanta shi da bayi shi yasa ayoyi guda bakwai suka zo a cikin alqur'ani suke nuna Allah ya daidaita akan al'arshi amma aqida ta ahli sunna ba a cewa a'a Allah ba ya daidaita akan al'arshi na ba a'a shi Allah subhanahu wataala istaula ne alal arshi mulkin shi ya tabbata kenan kana son ka nuna Allah subhanahu yo in kace mulkin Allah ya tabbata ai akwai inda Allah ya nuna shi yake da mulkin kuma kai ka canza kalimar da Allah ya kawo Allah ya ce istawa ka ce a'a Allah bai dace ka istawa ba to kai Allah sanin abin da ya dace da Allah ne Allah ya ce yana da kaza ka ce a'a Allah kuskure na kai baka da shi a'a ka ce Allah bai da laisa kamithlihi shay wa samiul basir ba kanka lahiya ka tabbatar ma Allah abinda Allah ya tabbatar ma kanshi ka tabbatar ma Allah abinda manzon shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ma shi ka bar sanin kaifiyar ga Allah subhanahu wataala ku diba Imam Malik an zo masa da irin wannan tambaya ban kafin ma Imam Malik akwai salaf da dama da an tura irin wannan tambaya kaifa stawa ala al-arsh yace al-istiwa'u ma'lum ko ba haka nan bane a yaren larabci an ka ce wato istawa abu ne sananne wal kaifu mashhur amma yadda Allah ya dire ta kan arabci kai baka iya sani don bi don zakin Allah baka iya hararo shi balle ka san yadda zaka kamanta yadda Allah ya dire ta kan arabci al'arshi kan shi ba baka san shi ba Allah ne ya baka labari kuma Allah ce wa kana arshuhu ala al-ma'i kaga sama ruwa yake shikenan yace was-su'alu anhu bid'ah ya ce tambaya kan wannan bid'a ne domin kana so sai ka sani na baka abin da labarin abin da Allah bai bani ba dan Allah na son ya mu san yadda ya daidaita akan shi sai ga mu da amma ya ce ya daidaita akan al'arshi bai bai ga mu da wata ya daidaita akan al'arshi mun tsaya bakin da ilimin mun tsaya bakin ta kenan an gane ko to yudabbiru amra Allah yana tafiyar da al'amari bainal khalaiq tsakanin halittu intabe yudabbiru fi'li mudari'i ne yufidu at-tajaddud wat-takrar bai ce dabbaran amra ba yudabbiru yau da gobe jibi da gata har ila abadul abidina fi'lun mudari'un yufidu at-tajaddud wa at-takrar wa yufidu al-hal wal istiqbal ba ba haka nan bane ha yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin Allah la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm shi ne ke tsaye afa man huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat ba abin da zai tafiya face sai da sai da izinin Allah sai da ilimin Allah al'amra intabih al jinsiya ce domin in kace al ahdiyya tana nufin guda an gane ko amma al jinsiya ce muna ganewa yanzu an kace jinsi yanzu an kace al'amr ga dalibin ilimi mai jin larabci in an ka ce ahadiyya ana nufin yudabbirul amra tafiyar da al'amari guda ne yake hannun Allah in ahadiyya ce domin ahadiyya tana nufin guda ne wanda an ka sani in an ka ce al-jinsiyya ce tana nufin dukkan jinsin al'amari to wagga mai jinsiyya ce domin in ka ɗauke ta ahadiyya tana nufin tafiyar da al'amari guda ne yake hannun Allah to sauran ba suna hannun wa amma in ka ce al-jinsiyya duk jinsin al'amarin da ake tafiyar da shi ga hannun Allah yake to wannan shi ne ke tabbatar da cikakken mulki ga Allah yasa ce qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair tace mi to bi yadikal khairu kinna ai bai ce bi yadikal khairatu ba alkhairi guda ne a ga hannun Allah a'a aljinsiya ce bi yadika jami'ul khairat muna ganewa ta ukan wata rana a zo muku da shubha amin amin ya ce to yi dabbiru al'amura bainal khala'iq ma min mai jalali ne ce sila ita min din nan yake nufin da sila wai ma'ana an ƙara ta ne don ƙarfafa ma'ana asalin shi ma shafi'in illa min ba'ad ibnihi to min din sai aka ƙara ta litakidil ma'ana ma min yace sila babu shafi'in mai ceto yashfa'u wanda zai ceto li ahadin ga wani mutum illa min ba'di idnihi sai da idnin Allah yace raddun raddina li qawlihim ga faɗarsu su kafin rai innal asnama cewa gumaka tashfa'u lahum za ta yi musu ceto ko ba karan bane wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah wa ja'alu lillahi shuraka'a qul sammuhum don haka babu mai ceto sai da izinin Allah kuma Allah ya faɗi waɗanda su ceto waɗanda su ceton nan Allah ya faɗe su ma'ana akwai ceton amma wa zai yi ceton kuma da izinin wa za a yi ceto dama ceto ga kafirai dai ba za a yi shi ba fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina amma waɗanda za su ceto su ne waɗanda Allah zai ba izini waɗanda Allah ya yarda da su kamar mala'iku da annabawa ko ba ka bane da masu imani wala yashfa'una illa liman irtada sannan kuma ba a ceton nan sai da izinin Allah man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni wannan shine amma wanda duk an kace zai ceto wanda Allah bai yarda da shi ba to babu zancin ceto gare shi ina fatan muna fahimtar wannan ah don haka su da suke cewa gumakansu za su yi ceto gumakansu ba za su yi ceto ba to da wani ɗan ƙwararci ka ji ce a wai an ce wai akwai masu ceto a'a ka san suna gunce farkon ayoyi sun gutse wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula ishfa'una inda Allah zancen gumaka ake yi anan ba zancen masu imani ba ai su mala'iku cewa Allah yi wato wala yashfa'una illa liman irtada to me yasa ba kawo wannan ayar ba yasa da ƴan mu'tazila duk da kisu mu'tazila ce to guda sun ka yadda da shi na cewa Allah zai dauka darajar ƴaƴa ya kai su darajar iyayensu walladina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqana bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay amma su yan qur'ani ce sun tasirantu da mu'tazila amma kuma su mutu da hadisi duk da kisu mu'tazila suna da hadisin da bai saba ma hankalin su ba Allah kai wani tsari almuhimmu yace dalikum wanca wancaninku inji malaman zauri alkhaliqul mudabbiru wanda an ka faɗa kenan Allah wanda yake mai halitta almudabbiru mai tafiyar da al'amurra Allahu rabbukum shine Allah ubangijinku fa'buduhu ku bauta mishi ai wahiduhu ku kadaitar da shi da bauta domin ba wata ma Allah ne ake son ai ba a kadaitar da Allah da bauta to me yasa Allah ya kafa hujja da cewa inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal ard kaga nan inna rabbakumullahu bai ce khalaqa samawati wal ardi sai ce allazi kamar ido hankalinka da kyau in kaga an kawo allazi cikin qur'ani ko cikin larabci wurin da ba dole bane sai an kawo ta tufidul hasr tufidul qasr dibo a larabci ana iya cewa inna rabbakumullahu khalaqa samawati wal ardi yayi ko bai yi ba amma allazin nan dan ta nuna shi kadai ne kenan inna rabbakum lalle tabbas ubangijin ku Allahu Allah allazi khalaqa samawati shi kadai ne ya halicci sammai da kasai to tunda shi kadai ya halicci sammai da kasai kenan shi kadai cancanta ayi abota mishi dan haka gumaka ba su cancanci abota musu ba muna ganewa ko karshen wannan ayar mai jilalin yace afala tazakkaruna an gane ko sai ce bi idghamit ta'ifil asli an gane ko kenan an ɗauki idgham ba wancan idgami na nunu sakira ba cikin tajwidi nan wanga idgami ne na ilmul qira'at rike da kyau idghamu ta an ɗauki ta'un an shigar da ita fil asli a cikin asli fil zari a cikin zaro to nan muna da kira'o'i guda biyu akwai afala tazakkarun kuma akwai afala tazakkarun to shi na gaya muku mai jalale ne da ƙira'a ta ƙalu yake aiki ke sa ce maka an ɗauki dalun an sa ta cikin dalun wato afala tazakkarun haka suke karantawa muna ganewa in muka duba afala tazakkarun imamu hamza da imamu kisa'i da imamu khalaf da imamu hafs su sun ka karanta afala tazakkarun asalin shi kuma afala tazakkarun sai an ka shafe ta'un ɗaya domin allugatul arabiyya tamilu ila takhfif sauran qurra da baka ji mun kawo ba yanzu in ka dauki qur'ani na qalun qur'ani na warish qira'ata abu amr ibn al-ala sai kaga an rubuta afala tadhakkarun to asalin shi tatadhakkaruna na sai an ka dauki ta'un guda sai aka mayar da ita zalun sai an ka ce afala tadhakkarun shin ba za ku wa'astu ba idan dai Allah shi kadai yayi halittar sammai da kasai shi kadai yake tafiyar da al'amura to ai shi kaɗai ya kamata a bauta mishi tunda bai dace a ce ba waɗanda ba su halitta komai ba su iya tafiyar da komai kuma ana bauta musu tare da Allah shi yasa shirka ta zaman tulifin da Allah ba zai gafarta ba ina fata ana fahimta ta kuma Allah ya ce ku kawo abinda hada khalqullah fa aruni madha khalaqa alladhina min duni ba ba haka nan bane afaman yakhluqu kama la yakhluqu afala tadhakkarun ba ba haka nan bane waja'alu lillahi shuraka'a qul sammuhum أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار وأنا جاء آية تكرشلوك آمين muje aya ta ƙarshe ilayhi marji'ukum jami'a وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون
Na'am, a ƙarƙashin wannan aya babu wasu asbabun nuzul da aka kawo, da haka za mu je kai tsaye wajen abin da ya shafi ilmu al-munasabat. Imam Ibn Ashur ya ce, waƙa'a amruhum bi ibadatihi aqaba zikril jaza'i jaza'il inzari wa tafshir fal jumlatu kad dalili ala wujubi ibadatihi kenan wannan jumla tana matsayin dalilin da yake nuna wajibi ne a bauta ma Allah wahiya bi manzilatin natija tana matsayin sakamako annashi'a wanda sakamakon ya samo asili an isbati khalqihi samawati wal ard cewa tabbatar halitta cewa Allah shi halicci sammai da kasai li anna alladhi khalaqa mithla tilka al awalim wanda ya halicci irin waɗannan duniyoyi shine al awalim jam'i na al alam min ghairi sabiqi wujudin ba tare da ya ga ba tare da wato sun kasance ba a can da la yu'jizuhu an yu'ida ba'd al-mawjudat al-ka'ina fi tilka al-awalim khalqan thaniya ba zai ba Allah wahala ba ya sake maido da mutane bayan wannan kenan yanzu tunda Allah shi ya halicci mutane ko ba ka nan bane shi ya halicci sammai da kasai kafirai suna inkarin za a sakamako ba ya ce zai sakan ka musu ba ko ba ka nan bane suna tunanin babu kiyama to a'a Allah nan shi kadai cancanta a bauta mishi kuma idan ku bauta mishi ba akwai azaba to kuma in ma shakka kuka yi Allah zai sake halitta ku to ku sani ho shi ya halitti sammai da kasai kuma za a dawo da ku kuma zai tayar da ku ba za ku bashi wahala ba to wannan shi ne munasaba dalili ne daga cikin adilla na kiyama kuma dalilai ne daga cikin suke dalilai da suke nuna cikakken kudura ta Allah ubangiji subhanahu wataala muna ganewa ko in muka zo zuwa ga jalalaini mu koma cikin shi mu gani kafin lokaci ya yi ilaihi ga Allah ta'ala marji'ukum makomako take jami'an gaba daya rike da kyau marmakon a ce marji'ukum jami'an ilaihi taqdimu ma haqquhu at-ta'khiru ahyanan yufidu al-hasr kaga ilaihi marji'ukum jami'an ga mai jin larabci asalin magana marji'ukum jami'an ilaihi ko ba kanan bane makomako gaba ɗaya ga Allah ne amma sai an ka ce ilaihi marji'ukum ga Allah ne kadai za a mayar da ku zaka ga da yawa masu fassara suna fassara haka amma su ba san dalili ba haka suka karɓo ga bakin malamai domin balaga ce tana nuna da an ka ce iyyaka na'budu Allah kai kadai muke bauta ba kaga in ai takdimu ba haqqu ta'khir shi ya kawo wannan to ilaihi marji'ukum jami'an ga Allah ne za a mayar da ku kadai gaba daya ko ka ki ko ka so sai ka koma zuwa ga Allah sai ce wa'adallahi haqqa alƙawalin Allah gaskiya ne rike da kyau sai mai jalalai ne yace ko suka ce tunda mutum biyu ne amma mai wanga bangaren suyuti kenan masdarani mansubani bi fi'lihim al-muqaddam kage yanzu in ka tsike wannan larabci sai ka rasa inda zaka kama masdar ne guda biyu an yi musu nasba da fi'ilinsu al-muqaddar wanda za a kaddara kaga ya tiya barka lahiya wai abin da yake nuhi wa'adallahi masdar ne haqqan masdar ne kuma kowane mansubi ne an yi masa nasba amma da fi'ilin shi muqaddar wanda za a kaddara to aka baka Allah ya za a kaddara kaga dole sai mutun ya koma wai abin da yake nuhi wa'adallahi ai wa'adallahu wa'dan shi kuma haƙƙan wa haƙƙa haƙƙan shi da ake so a ce innahu ya ce to bil kasri kina akwai ƙira'a da kasra za mu zo bayanin wannan sai dai zuwa gobe isti'nafan sabuwar magana ce Allah ya fara kenan wal fatha kuma akwai ƙira'a anna kina an yi ma alhamza fatha anna ala taqdirin lam sai ka kaddara lamun kina in ka ce innahu yabda'ul khalqa sabuwar magana ce in ka ce annahu yabda'ul khalqa yace sai ka kaddara lamun li'annahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu mun gane ko yabda'ul khalqa Allah shi yake kagar halitta bada'ahu kenan ko yabda'ul khalqa shi ya kage halitta ya fara ta bada'ahu bil insha'i Allah ne ya ga dama ya kage halitta thumma yu'iduhu an gane ko sannan kuma Allah ya sake mayar da halitta bil ba'thi ta fuskar tayar da su yu'iduhu asalin shi alramma yu'widuhu domin ada ya dawo ya'udu yana dawowa mai don hankali kana alramma ada asalin shi awada ya'udu asalin shi ya'udu to sai an ka ce za a mayar da shi sai an ka ce a'adahu asalin shi a'awadahu yu'iduhu yu'widuhu to da yake kasra ta gabaci wawun sai an ka maida ta ya'un sai an ka ce yu'iduhu litakhfifi to Allah shi yake kaga halitta kuma shi yake mayar da wannan halitta li yajziya don ya saka yusib dibanin cikin jalali ne ce yusiba don ya saka li yajziya alladhina amanu ya sakan kama waɗanda suka yi imani suka yi imani da wancan rukunai imani cikakke wancan wanda Allah yarda da shi shi yasa ce amanu cikakken imani kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ko ba kadan bane yawwa liyajzi alladhina amanu wa amilus salihati kuma suka aikata aiki nagari da wannan ne ahli sunna sun kace shi imani da aiki nagari tare suke ba a cewa aiki nagari bai cikin imani dan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce al'imanu bid'un wa sittuna shu'ba a wata riwaya bid'un wa sab'una shu'ba ba ba kanan bane kenan a wajen ahli sunna aiki yana cikin imani domin wa amilus salihati amma waɗancan yan firaq sai su a'a alwawu wannan wawul mughayara ne tana nufin a'a imani daban aiki na gare daban sai mu ce a'a tafsirin ku ya sa amana manzo sallallahu alaihi wasallam duk inda Allah kawo imani zai ka aiki na gari al'imanu ya zidu bi tsa'ad wa yankusu bil ma'asu da haka tare suke kai kuma ɗan ƙur'ani yuna bid'un wa sittuna bid'un wa sab'una ba ya ce bakin su bane nan ya so ya nuna maka sun kai sittin kuma can wani ya nuna maka sun kai saba'in wani wurin kuma a nuna maka a'a ayyukan imani suna da yawa sai dai kai iya abin da zaka yi mun gane ko liyajiyal ladina amanu wa amilus salihat ya sakan kama inda sun kai imani suka aikata aiki nagari as-salihat bilqisti Allah ya musu adalci ba ana nufin su kadai za a yi ma adalci ba dan nan kaga masu imani an ka kawo wannan ya to wannan da ba su da imani tun su za a zalunce su a'a wala yuzlimu rabbuka wa nad'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun aw walladhina kafaru wadanda na kafirta su kuma lahum sharabun suna da abin sha min hamimin na ruwan zafi Allah kai mu da tsari ma'un ruwa ne inji mai jalalaini balighu nihayatil harara ya kai matuƙa wajen zafi wa azabun alimun kuma suna da azaba mu'limun mai radadi Allah kai muna tsari bima kanu yakfurun saboda sun kasance suna kafirce ma ayoyin Allah suna bijirewa ai bi sababi kufrihim saboda kafircin su Allah zai azabtar da su ba za a sa su wuta ba sai an kawo su an tambaye su alam takun ayati tutla alaikum fa kuntum biha tukadhibun qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qawman zalimin ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون كما كان بني حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير بما كانوا يكفرون da haka ba wanda za a sa wuta sai in ya zamanto bijirarin dan ta'adda Allah kai mana tsari malam wannan aya ba ta samu shigewa ba za mu yi hakuri gobe idan Allah ya kaddara za mu zo mu dora akan ta abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته